billahi min sukhrihi wa khilali wa nas'aluhu husn al-khatim
a bayan ya akaici abinda ya faru da shi ibn siqa na mummunan ƙarshensa da ya yi saboda intikadinsa a cikin wali daga cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala da shi ne a shawamar rufutu ya ce na uzbillah muna neman tsarin Allah min sukhti'i daga fushinsa da kuma kaskantawa ta Allah tabaraka wa ta'ala sannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kyakkyawan ƙarshe kuma ya faɗa ya akhi ya ɗan uwana fanzur mana kallo na lura ka kalli yadda wannan mutum malami a da amma ga shi ya halaka a cikin sifa mummuna ba siffan abin yabo ba kuma ya kunyata ya kaskanta saboda ne mummunan ƙudurinsa daga shanin waliyan Allah. Wata raka ya bar al'aitikada ƙudurtawa a cikin shanin waliyan Allah. Muna roƙon Allah a salamata aminci da kukuta. Bayan nan ya ɗan uwana ina maka nasiha. na horanka bil itiqadi da kudiri mai kyau a fi shanin waliyan Allah kuma ina tsawata maka dabarin iyayya da gaba a fi shanin shehannai waɗanda suke masana Allah da kuma malamai waɗanda suka zamanto suna aiki da iliminsu ba kai bakinsu da kuma muminai mutanen kirki ba kai ba kinsu ba kai ba jayayya da su fa inna harabahum fa inna harabahum fa inna harabahum domin a makaman yakin su wallahi abin sanya guba ne a cikin ta makaman su na yaki kowanne akwai dafin gubar halara a cikin ta ba sassauci in ta sami mutum shi ke nan mutum ya dama halaka ke nan to da haka shi yasa ake neman zaman lafiya da su faƙalla man ta'arraga laha wa salima yace kai ba shi da yawa dan kaɗan ne a cikin al'umma man ta'arraba wanda ya bijiro laha da wannan makamai masu guba na halara ta harbe shi wa salima kuma ya zamanto ya kukuta ya zauna lafiya ya ce kai fakalla sun yi kaɗan a cikin mutane sun yi kaɗan kuma abin ya zama ɗan kaɗan ba kiyasi da shi kwata-kwata abin da ya yi yawa da shi yake kiyasi ba ɗan kaɗan ɗin ba saboda haka ina maka shawara fa sallim ka miƙa wuya ga waɗannan waliyan duk inda suke taslam ka zauna lafiya wa illa taltaki su alhimani isho man tijani salliman taslam ka miƙa wuya kawai ga shehu ibrahim ka zauna lafiya in baka sallama wa shehu ibrahim ba ka ji da inkari tattaki su al-imami za ka gamu da mummunan mutuwa mutuwar ba mai kyau za a yi ta ba mummunar mutuwa za a yi malam irin wancan mutuwan da muka faɗa da su Allah ya kiyaye mu wala tan taqi kar ka yadda ka ki su kar ka yadda kai inkarin su kar ka yadda kai musu kallon wulaƙanci da reni ba ruwan ka fatandama balantana kai nadama irin nadama mara amfani akwai nadama mai amfani ko akwai kuma mara amfani ko da wannan nadamar mara amfani ce gaba daya waqtabi kai koyi ne kullun bi imamil arifina da limamin masana Allah kai koyi da shugaban siddiqai kai koyi da alama na malamai masu aiki da iliminsu a cikin zamaninsa wane ne wannan imamu na arifina wane ne wannan rasu siddiqina wane ne wannan alamatul ulama al-alim ya tuwafi yace ba wani mutum bane ash-shaykh muhiddin abdul qadir jilani shine shi abdul qadir jilani kai koyi da shi kai koyi da shi kawai karka yadda
lamma azama ala ziyadati ala ziyadati ala ziyadati lamma azama lokacin da Shehu Abdulkadir Jilani ya yanke niyya daga zuciyarsa gaba ɗaya ala ziyaratul gaus a bisa ziyaran wani gausi bi makkata garin makka wa qala an gane kenan ko shi ya yanke niyya zai ziyarci gausi a garin makka wa qala rafiqahu abokan tafiyarsa ba shi kadai ba su uku ne shi ya yanke niyya sai abokansa guda biyu na tafiya sai suka faɗa a hanya mana lana wai me ya same mu kwa fa qala me ya same mu yanzu wannan ziyarar da zamu yi dalla me zamu je mu samu a cikin wannan ziyara in malami ne wanda zamu ziyara ai mu wannan malamai ne ko ba ka wani mu wannan malamai ne ai ba wai ba mu sani bane mu ma mun sani wani abu ne na yardan Allah mu ma mun dan ji karshen abin da muka dan ji karshen sa yanzu menene abin da zamu samu a ziyara yanzu ana babin a so a tattauna kenan a yi muhawara kowa ya faɗi ra'ayinsa ne za mu samu a wannan ziyara ɗin da suka gaba faƙala sai shi shehu azukari zilan sai ya ce amma ana kun gani nan kun gani nan ni azukari zilani fazahibun ala qadami fa zahibun zan tafi ziyaran gausi ne ala qadami ziyarati wa tabarruki a bisa duddugi na ziyara da neman albarka la ala zan taka kafa na zuwa wajensa dan ziyara da neman albarka wani abu daban da ba wannan ba na bar muku la ala qadami al-inkari wal imtihan ni ba zan taka jigajigai na domin tafiya wajensa a bisa dudduge in kari ba kuma in naje ba ni ba ba ba ba- ba- ba ni ba yi masa intihari an gane kenan ko ba ruwa na ba zan je in gwada shi ba aka wasu sukan ta- tattaki musamman je wajen ziyaran wani wani dan a yi masa imtihani an gane kenan ko a yi masa imtihani an gane zai ci ko ba zai ci ba ce ni ba ruwa na an gane kenan ko Mhm. an dade ana yayi ko Hmm? Hmm. Ai, ko ko annabi ma ba masa imtihani ba ba ko da suka yi masa imtihani ba ko ba haka bane annabi yana sane zai shaƙe manzon Allah ba a yana sane ba yana a dama ya ji labarin annabi tuntuni dama wato sabaka shilmu'u badaba'u wani mutum ne wanda haƙurinsa yakan gabaci fushinsa to tsaye ya tabbatar shi yanzu yana sai ya tabbatar ne yanzu kada sai fi shi mata imtihani ya ga abin da ya karanta nan zai gan shi haka ko ba haka ba da yake kuma annabi basiru misalin gaibi ne kabla kiyani da sahabban ka sai ku bar shi wannan na san karatun da yazo yayi ba shi kenan maka har imtihani kenan ai ko kaga nubuwa ma na mata imtihani an gane ai ko amma abin da zaka kalla sahabban da suka ga annabi suka sallama masa mujarradin sallama ba imtihani da wanda ma sun sallaman ba imtihani wanne ake ambato wanne ba a ambatan da Allah da annabi
ko hada kuma bai alhamdulillah saboda ka gane imtihani ko ta wace hanya ma rigima ce babba har sufa bai karanta littattafai amma yana so ya gaskanta shi din ne ko ba shi bane amma ya zai masa irin wannan shaƙewar har sai da bargon ya zana wuyarsa wai dan ya tabbatar shi din ne ko ma a zalika wata duba ba to kaga to akwai masu yi wa waliyai irin wannan imtihanin mun gane kenan ko imtihani kawai ka zo wajen waliyi kuna zaune mota ta shiga ji a ya shi wannan ma naku ne wai wai wai wai a bani wannan mana ka ga imtihani ne wannan imtihani ne ka ja ka ja baka motar shayi kaga duk akwai masu yin wannan imtihanin ai an gane karatu na akwai masu yin wannan shai ibrahim irin wannan ya faru da shi an kawo shi dausi mota wanda a zamanin masu irin wannan motar ɗaiɗaiku ne a duniya gaba ɗaya ba ka san shi ibrahim shi ba ruwan shi shi kenan kawai wanda da cin jikokin sai na rasulullah ya ga motar ce kai shehu wannan naku ne sai shehu ya fahimci yana zuce je kan mun baka ba shi kenan ma kawai kar ma ya faɗa yana so a je kan ma mun baka ita ma je ka yake mun baka ita dan ka gane ana yi ko ko mutum ya zo wajenka akar mukun la wallahi gidan kwato kudin haya na ne ya kare Allah abuwa kwana zo sun cuccushe wallahi shine muka zo ayi mana addu'a ba addu'a yake so ya zo ka bashi kudin haya ne wallahi wani ba addu'a yake so ba tana masa addu'a ya tafi yana so zake ya wuya zai mashi biyani ne kudin yake da za ka bashi kudin a lokacin ka hada da addu'a wayo shikenan amma zai ce wai ya zo neman addu'a ne kai masa addu'a Allah ya wasu abubuwan su warware kuma shi ba addu'a yake so ba addu'a yake so ka ka kirga ka bashi kai imtihani ne abubuwa dinga sunan kala kala wani wai da wannan zai sallama da wani wannan shi kawai shi kenan kawai duk labari ne kawai bayan na je ai na biya yi ai na je mun gwada mun mai imtihani haka matasa mai mun mai imtihani ya fado Allah musamman matasa matasa na an mun mai imtihani yayi an mun je mai da imtihani malam da iya ɗauka Allah da kaga akwai su suna nan da yawa na'am su kaga ba kyau su kaga shi shi su kaga jilani ya ce ni ba ruwana ni zan je ne akan kadamin ziyara da neman albarka ba akan kadamin inkari da imtihani ba ni ba ruwana kaga lamarinsa daga ƙarshen rayuwarsa sai ya komo har ya taka matsayi har inda ya kai ga yana cewa kada ni hazihi diddige na wannan yana saman dukkan wani wuyar wali na Allah maɗaukakin sarki aka abin da ya jawo masa wannan kenan ko ya ji akan kadami na ziyara da tasdiki kaga wannan ya jawo masa ƙarshen rayuwarsa yana ƙadami hazi ala rakamatu kulli wali lillahi ta'ala wa ala amru rafiqihi ila al-kufri kaga ne kuma kuma lamarin abokin tafiyarsa ɗaya wanda bai ji akan wannan ƙadamin ba sai lamarin ya koma ila al-kufr zuwa ga kafirci wa tarkil imani da kuma barin imani ma shine ibnu siqa a ganin kenan ko shi da yaje da ƙadamin imtihani da intiqadi kada lamarin sa da kashe ya koma gaba daya zuwa ga kafirci mutuncin ma ya batta imanin ma ya batta ma gaba daya bil intiqadi saboda kiyayyen da ya kulla a zuciyarsa da kuma barin itiqadi a cikin sa kamar ta faqa fi hadhihi kamar yadda ya hadu a cikin wannan hikaya wa ala amri akhar kuma lamarin dayan kuma ya koma kuma ya shiga libidiya zuwa ga shagulgulansa da duniya kawai wa sayyid khidmatul mawt da kuma barin bautan Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga bautan sarakuna saboda karancin dacewa da ya samu to muna roƙon Allah dacewa wala- wal hidayata da shiriya wal amanata da kuma aminci da rukun amana akan wannan imani da shi wa bi rasulihi da kuma manzon sa sallallahu alaihi wa sallama itiqadil hasani da kuma itikadi mai kyau wannan duka yana sha abin da ake bukata ya zama ko a kowane yanayi mutum zai ziyara sai akan kadami irin na shawar kadar jilani ba ruwanka sai akan wannan kadamin kawai ziyaratan wa tabarrukan shikenan kawai ba ruwanka da wani abu da ko su bukace bukace ma ba sai ma an kulla an tafi da su ba ai Allah ya san ku ya san komai na ku. ba komai ai ba na abu a yi ziyarar don Allah ziyaran da aka yi dan Allah Allah sai ya biya sauran bukatun kuma dan shi kuma ko baka faɗe su ba ma gaba daya an gane kenan ko mhm saboda samu wara'i cikakke an gane karatu na domin wani lokaci kulla duniya zuwa ga wajen waliyan Allah yana sabbaba abubuwa shi ma wani lokaci da yawa in ba ya sa ba sai zaman to wani abu daban in mutum ya sa duniya a gaba har shi kenan kana na Allah sai mutum kuma ya koma ya zama dan duniya kuma da kaga an ci baya kuma da yawa kaga shi yasa ba a so ma gaba daya kamar yadda lamarin dan ya koma zuwa ga menene ma'ana duniyancin an gane kenan ko da barin khidma halaran Allah ya koma fada sarakuna ya zama kawai shi ke dan aikin sarakuna da sauransu a gaba kyau na'am Allah ya azubta mu da kuduri mai kyau fi auliya ci waliyansa da kuma tsarkakunsa zaɓaɓɓunsa saboda alfarman Allah Muhammadu wa alihi da kuma iyalan gidansa ya tuke kenan